الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائد وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وسابه وسلم أما بعد
الفتل الثامن عشر وفاؤه أوسن عهده صلى الله عليه وسلم
wannan fasali ne wanda zai mana bayani dangane da cika alkawari na wannan annabi namu in annabi ya da alkawari sai ya cika ya fi kowa cika alkawari dan suka yi alkawari da mutum annaba sai ya jira ka shekara guda wani ruwayan ma kwana uku saboda cika alkawari yana daga imani dangane da nan na alqur'ani wa auhu bil ahadi innal ahada kana mas'ula alkawari abin tambaya ne to annabi ya fi kowa cika alkawari in ma tsakaninsa da mutane in ma tsakaninsa da Allah
wa amma kulquhu sallallahu alaihi wa sallama fil wafa'i wa husn al ahdi wa silatir rahim wa ma kulquhu amma dabi'a ta wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallam bil wafa'i da tsayawa da kula da siga alƙawari wa husn al ahdi da kuma shine kyan alƙawari shine ahdi alƙawari ka nazamci abu dimin da'iman sai a ce ahadi wasilatu rahim da sadar da zamanci annabi ya hu kowa sadar da zamanci al-ihsan ila zawil qarabati shine kyautatawa zuwa ga yan uwa sai a ce sadar zamanci kususan a keɓe annabi ya fi kowa saboda hi amana da zumunci suna nan a gefen siraɗi idan kana sada zamanci ba ka riko da amana ba za ka tsallake ka je aljanna ba idan kuma a kana riko da amana ba ka sada zamanci ma haka ɗaya yana wannan ɓangaren ɗaya yana wannan ɓangaren to annabi ya fi kowa cika alƙawari annabi ya fi kowa sada zamanci
فحدثنا القاري أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءة عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد حدثنا أبو إسحاق الهبال حدثنا أبو محمد بن نحاس حدثنا ابن العربي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن دهمان عن بديل عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله عن أبي الحمصاء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقي له بقية
wanda ya mana hadisi malam ya ce abubakar dan muhammadu kuma dan muhammadu a wani nusan da wani rubutun ana cewa abubakar dan muhammadu dan ahmadu to amma wannan nufar ya zo ga abubakar dan muhammadu dan muhammadu إذا حدثنا أبو إسياق الحبال أبو إسياق الحبال يا من حديثي حدثنا أبو محمد بن النهاسي شكو إذا حدثنا ابن عربي لا رباواني يا من حديثي حدثنا أبو داود أبو داود السجستان حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى لمن نيمي درجة أبن نيسابوري أكيش dan ya rawaita hadisin daga ibn mahdi da abdurrazzaq da kuma shi buharin ma bi ya rawaita a gurin wayannan malamai sun faɗa mutum ne mai tsananin ilimi Allah ya bashi abu hadim ya ce limami ne a zamaninsa a zamanin nasa dai babu dan muhammad irin muhammad dan yahaya a zamaninsa ba mutum irinsa sai ta hadisana muhammad bin sinani muhammad dan sinani ya mana hadis hadisana ibrahim abu dahamani ibrahim dan da hamaniya mana hadisi an budailu ya ji daga budaidu shi kuma ya ji daga abdulkarim dan abdul shaqiqi dan abdullahi dan shaqiqi ya ji abunsa ana bi ya ji daga baban nasa abdullahi dan shaqiqi shi kuma yace ya ji daga abdullahi bin abi hasama'i kala yana cewa baya atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace hakika ni fa nayi mu baya da wannan annabi namu qabla an yub'atha tun gabanin ba aiko shi bin risalati da manzanci ba wa baqiyal lahu baqiyat bayan mun yi mubayya da shi akwai wani abu da yo baya da ne a yi baya a tunani ciniki da annabi mun yi ciniki da wannan annabi namu bi bai inda wani ciniki da muka kulla qabla an yub'atha kafin a aiko yi da manzanci fa baqiyal lahu baqiyatan akwai ragon wani kuɗi da annabi bai gane ba wanda bai bayar ba ba ato sai annabi ya masa alƙawari an ajiyahu biya zan zo masa da hibi makanin a wani guri alƙawari suka yi suka yi ciniki to kuma shi wannan ɗan shi ne bai bada ragowar kuɗin ba to sai suka alƙawari zai zo ya baiwa annabi a guri kaza to fa nasitu sai manta فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه
to yi wannan sai manta bai zo da annabi da wannan kuɗin ba bayan an yi alƙawarin sun ma zakartu ba da salasin a ya ta yi mun yi alƙawari da annabi sai da ba kai kwana uku ya tuna fajitu da ya zo fai za huwa fi makani a yi annabi kwana uku duk yana tsaye ya wuni ya kwana zai da ya kwana uku yana jiransa saboda alƙawari ya ya ce فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك faƙala da annabi ya ce ya fata ya saurayi laƙar shakarta alai ya ce ai kaga nan ta gane ni ana hauna wannan gurin na jiran ka fa manzu salatin sai da naje kwana uku an da zirka yana sauraron ka to yasa an kunya alƙawari da annabi annabi ya fi kowa cika alƙawari in dai alƙawari ne ba wanda ya kai annabin mu cika alƙawari Mhm.
وعن أنس رضي الله عنه Mhm.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلان Mhm. sai akwai gaba can ko fa inna إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة إنها كانت تحب خديجة ka ji wani ruwayan da yazo saboda yawa idza ata bi hadiyatin an samu ruwaya daga Anas ka san shi ne hadamin annabi كان النبي صلى الله عليه وسلم duk lokacin da aka kawo annabi ya kasance idza ata ai jiya biya hadiya din inda an kawo annabi hadiya dan baya karban sadaka sai kyauta to duk lokacin da aka ba annabi kyauta kana zai ce idza abu biya ila baiti fulanati kinaya ne an ilmul imrati ga alama ta wata mace sai annabi ya ce akai gidan wanci fa inna kana sadiqatan li khadija ai kawar khadija ce akai wance kawar khadija ce inna ha kana tuhibbu khadija wance tana son khadija akai mata to saboda kyakkyawan alkawari yana daga imani ku duba dai ku gani lokacin khadija ta koma ga Allah amma idan an kawo annaba hadiya sai ya ce akai wa wance ai wance tana son khadija akai mata to haka ake so kai ma hausan al'adi min al-iman eh tuna alkawari yana daga imani to haka annabi yake yi Mhm.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت Mhm.
ما جرت على امرأة ما جرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها
ومن آية تتي رضي الله عنها كما يندي ذوها إمام بخاري ده إمام مسلم يجي قال ما جرت نجي بان تبا ينكيه بني على إمرأة ga wata mace daga mace kuma manzon Allah ma girtu ala kai kaman kiyin da ne akan Khadija ita Khadija ba sai zamani da ummi Aisha ba lokacin da annabi ya wuri Khadija ma ba haife ta ba ba ma haife ta ba annabi ya wurin kuma har Khadija ta koma ga Allah sai da ta koma ga Allah ma ta kuma ka aure Aisha ba su hada zamani ba amma ta ce amma ta yan annabi ba wanda nake kihi da ita irin Khadija saboda annabi yana yawan ambatanta ismuha yana yawan ambatanta ya zukurwa yana ambatanta wayannan matan sun- suna zamani da ita amma ba ba da ita ta damu ba ta damu da wanda ba su yi zamani da ita ba ta yi ab- akwai dalili ai ai ko lahira aka je Khadija tana gaban Aisha yi mana ai wayannan wanda suka hada din ai an gama an gani ta san matsayinsa in dai wannan wanda suka yi kiyi ne za su je lahira to Allah da ita ce akan gaba amma ita Khadija ai ta fi Aisha da abubuwa da yawa na ɗaya duk ƴaƴan da annabi ta haifa na Khadija ne banda Ibrahim ma'azzam sai na Ibrahim ma'azzam to ƴaƴan Khadija ne kaga gaba ɗaya ƴaƴan ummina Khadija ne ita kuma Aisha ita ma mai mumini mai imani to ummina Aisha mahaifiyarsa ce kuma ‘ya'ya wanda suka gaji annabi jikokan annabi wanda su ne zuriyan annabi to duk ‘ya'yan Khadija ne kun ji ɗaya abu na biyu kuma kihin da kaga ana yi ɗin akwai dalili yawwa ita Khadija ya ta yi ƙoƙari ta je lahiran da wurayi ka zama take jira mijinta to su kuma in daga baya sun je Khadija ta riga su yi yadda take a nan duniya uwar gida a lahira uwar gida ce ita a duniyan uwar gidan manzon Allah ce ko to sai sauri ta je lahira in dai annabi ya je to ita ce amarya ku gane kuma zan goya muku wani sirri ita Khadija Abu Bi ta taro ita ce amarya yi wa aka fara aure a duniya ita ce ko to kuma ita ce uwar gidan Abu Bi tara ita ce amarya ita ce uwar gida zamanin da ya ta kare baki tun an je lahira wace ce farkon amarya manzon Allah kuma idan sauran matan sun zo wace ce uwar gida to wannan matsalan yasa ake kishin ai ai duk suka dukan su sun san yan aljanna ne to amma aljannan fa karfa a fice gaban su ita Aisha ta san wayannan duk ba za su fice gaban ta ba amma wancan fa anya mun je aljanna annabi yana kama sunan nan nata da yawa aljanna ma ba za ta fice gabana ba to ta saddakar ta sare shi ne kihin kihin na sarewa ne da sadakarwa ta tabbatar Khadija tana gaba da ita tana gaba da ita sarewa ne eh wani mutumin daga jin sunansa ai ka san ya fi ka ba sai ka ganye ba kuma a qur'ani ne hakan a qur'ani ne ai lokacin da Bilkisu take mulki ai annabi Sulaiman ya yi ko wasiƙa ta kira mutanenta ta ce ku zo yaya kuke ga wannan sarkin suka ce na na ulu kuwatin wa ulu ba fin shadidin wallam ru'ilaiki fanzur ma za ta ce kai innal maluka idza dakalu qarya tafsaduha waj'al aizatu ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna wannan sarkin wallahi zai yi barna ai ba ta ga Sulaimanin ba amma kurin ta san Sulaimanin ya fita to ita ma yanzu kubra ita Aisha daga jin sunan Khadija nan ta san an je lahiran ma fa sai dai ta zo a na biyu a lahiran in za ta ɗau lamba ita kuma lamba ɗaya take so ta ɗauka ba zai yi ba ai kubura ta yi nisa kuma kubura ta zo kusa kubura Allah ya mata komai saboda haka ita kubura ai ta gama kuma ta yi ga lafiya ta fita lafiya wanda an tambaye ka duk duniya wacce mace ce ta narkar da kudinta akan annabi sai ka ce kubra a lokacin da kafirai suke bala'in kin annabi ta nuna tana son annabi ta ba annabi ranta ta ba annabi dukiyanta ta ba annabi kanta ta sadakarwa da annabi komai kai ba kuma san wani abun ba fa a gidanta annabi ya zauna a gidanta ba aka zauna yasa ake cewa mai babban gida ai da za a daura auren nan hige-higen nan da aka yi duk kamun ta a gidan kubra ce yi mana ai a gidan ne aka danga hirya liyafa da kayan anguwanci da kuma baka ga annabi da ya tayi na gidan aka tare tariyan fa a gidanta aka yi kun gane sirri ne ba kwa gane ai ita ai yana cewa gida ko shi gidan yana da mutum biyayi akwai uban gida haka ne in dai gida yana da uba sai me sai uwa to yi za muke cewa uwar gida ita ta haifi gidan uwar gida uwar gida ita Khadija shi gidan uwar gida ne to tun da ita uwar gida ne annaba kuma uban gida shi yasa muke cewa muna da uban gidanmu muna da mai gidanmu to ita kuma uwar gida gidan ba aka raba gida biyu gidan aka nema uwa aka nema gidan uba in dai uban gida ne to ku ce shugaba idan uwar gida ce kubra to Allah ya ba wannan tauhi ya za ita Aisha ta ga an yi nisa ai tun annabi an an ba da annabcin sa da dumi dumi ita Khadija ta aure annabi sai da ta zauna ita kadai shekara goma ba kowa da dumudumin annabta da dumudumin manzanci ta gama zamanta da annaba kaf baki ya ta koma ga Allah sannan ta ce to ku kuma ɗan ku ci ku ba mu gana ku na bar muku nan gaba yadda ta yi daidai yake da a ci tuwo ta ba da sidi an gama cin tuwo an gama eh to da ko ragowar tuwon da miya miya yi ne sai ta bar wa sauran matan ita ce ita kariya ce to ku suɗe ita ta ci tuwo kaga wannan wanda ya fara cin tuwo da farko da wanda suka tare suka yi siɗi duka ai duk ma an ka haɗa su ba su kai wanda ta ci tuwo ita kadai ba to akan ta sai mu kwana ita ayiyan ta sallama Khadija ya fi ta ai ta sallama kuma a duk duniya an tambaye ka wacce mace ce duk duniya ba irin ta kace yar Khadija batula a fada ma babu ai wala maryamar batula ai duk duniya ma ce mace mai daraja lamba na daya to kace fada ma ba sama da ita ko maryama bintu imrana bata kai khadija ba bata kai ai bata kai fadama ba isa ai akwai dalili ita ba maryama ai babanta imrana ita fadama ai babanta kuma ai da uban ake alfahari ud'uhum li'abaihim kowa ya kira yi da sunan babansa in dai za a kira mace da sunan mahaifinta aka kira fada ma ai ba wanda ya kai ta daraja to iya sa saboda haka daraja ta kai daraja Khadija Allah ya mata wannan daraja to wannan ana magana ne akan alƙawarin wannan annabi namu
wa in kana la yazbahu shata fa yuhdiha ila taladiha
wa in kana sau da yawa lai zaba wa shata annaba zai yanka akuya fa yahudiya ya ba da kyautan akuyan ila kalayi da ga kawayen khadija annaba zai ce akai wa kawar khadija akai wa wance akai wa wance
wa ta'azana da alaihi ukutuha fartaha ilaiha wa ta'azana ilaiha ukutuha yar uwarta ta nemi izini za ta zo gurin annabi yar uwar khadija ta ce ya rasulullah sunanta hala bintu kuwailidi buna asadu buna abi asi ummu abi asi bunu rabi'a eh kaji shi aba asin kuma yi ne mijin zainaba bintu hu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu sunansa lukaid bin rabi'a to yi ne yar uwar khadija dan hala bintu kuwailidi bin abi asi bin abi asi bin asad bin abi asi bin rabi'a to ta nemi izini za ta yi gurin manzon Allah farta alaha ai faraha juma'atiya annabi ya murna da zuwa sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa
wa da kalan alayhi imra'atun fa hashalaha wa sana su'ala anha
wa da kala alai imra'atu wannan wata mata ta higo gurin annabi fa hashalaha annabi ya mata lale da maraba lale da maraba wa hasana su'ala alai annabi ya ce me kike nema baiwar Allah ne kike so da abin da ta faɗa annaba sai mata falamma falamma karaja qala innaha kanat tatina ayyama khadija wa inna husnal ahd min al iman
falamma karaja yayin da ta fita ta fita a gurin annabi qala inna sai aka ce ya rasulullahi mun ga wata mace ta zo ka mata faran faran da sakin falka da walwala da lale da maraba aka tambaya ƙara ya ce ina kana ta na fi ayyamul khadija ai wannan matar tana zuwa mana ne a zamanin khadija wa yana husnul ahadi can alƙawari min al-imani yana daga ban gaskiya wa wasafahu la'un wa wasafahu ba'aruhum shayin wasu malaman suke zubuta wannan annabi namu fa qala kana yasilu zawi rahimihi min ghairi an yusirahum ala man huwa afradu minhum fa kana hakika fa qala kana ya kasance kana yazir annabi yana sadar da zumunci ga wanda suke da zumunta min gari an ba tare da ya zaɓi wasu ya fifita ba alaman huwa a faral minu ga wanda suke mafifita daga cikin su wa qala sallallahu alaihi wa sallam
shugaba yana cewa inna ala bani fulanin laysu li bi awliya ghayra anna lahum rahiman sa'abulluha bi balaliha annabi yace inna bani hulana inna ala bani hulana kun ga yayan su wane dangin su wane laysa li bi awliya wai ba waliyai na bane ba wani nasaba ne sosai a tsakani ba eh gaira annahum sai dai cewa su rahiman akwai zumunta tsakaninmu da su sa abulluha ina so na damsa sata bi balaliha da damsa sata in damsa sata ta koma gurin ya zama danye wannan zumuncin ya koma ya zama sabo mhm وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنة ابنته زينب يحملها على آتيه
wa qad salla haqiqa annabi yayi sallah alaihi salatu wassalam bi amama da yarinyar da ake kiranta da amama ibnata ibnatihi zainaba yar yarsa zainaba wanda aka haife daga bintu abi asibun rabi'a bin abd shams min binti daga yar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hamiluwa ala adi annabi yana daukan yarinya aka fada yana sallah sai aka yi bai za sajada فإذا سجد ورعها وإذا قام حملها
fa idza sajada in annabi ya sajada wara ha sai aje ta a ƙasa wa idza qama idan ya tayi hamalaha annabi kuma sai ya dauke ta sai ya dauke ta amma da ta girma ka san wanda ya aure ta ne to sai da nali ne sai da nali ne ya aure ta yana auren yar manzon Allah kuma yana auren jikanyar manzon Allah eh kaje da sai da nali ya taro yana auren yar manzon Allah yana kuma auren jikanyar manzon Allah to wannan annabi haka yake dauka in zai yi sallah ya dauke ta kuma in yazo sujada ajiye ta in zai tayi kuma ya koma ya dauke ta Mhm.
وعن أبي قتادة وفدا وفد للنجاحي wa wa an abi katada labari yazo daga abi katada qala wa qad wa fada lin najahi jama'ar najahi sarki najahi ne suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam Mhm.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم
annabi tsira da amincin Allah da wannan jama'an suka zo da kansa annabi yake musu hidima in ruwa ne annabi sai ya kawo musu in ma shimfiɗa ne annabi sai ya yi ku duba da yanayin annabin annabi kaga yana shimfiɗa yana ba da ruwa yana hidima ka Allah sarkin iko sai aka yi فقال له أصحابه نكفيك sai sahabban suka ji ya rasulullah wannan aiki ai ba sai kayi ba ka bar mana mana mu ma da za mu kula da walhalin ya rasulullah da ka bar mana mu ma za mu yi aiki sai ya yace فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم annabi ya ce a ku kyale ni innahum kanu li azabina mukrimina lokacin da sahabbai na suka je Ethiopia mai babban birni Addis Ababa gurin sarki na jahe suka kaura su 82 kanu li azabina mukrimina wala san girmama mutane na wai ni uhibbu ana kafiyam so nake ni na rama musu ai da kaina abinda suka yi wa mutane na ni ne musu ne musu da kaina yafi daɗi mm.
فلما جاء بأكته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازنا وتعرفا له بسدا لها رداه wannan ma yayin da jiya bi uku da aka zo da yar uwar annaba ta shan nono mina rara mina rara'ati na sha da nono sunanta shayma'a shayma'a yar halima yar kabila sa'adiyawa fi sabaya hawazinu a cikin bursunonin yaƙi na kabilan hawazinawa ai annabi da ya ganta ba da lahari da ahu annabi zai shimfiɗa masa mayafinta da iya ce ki zo ki hau mhm.
وقال لها إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة أو متعتك ورجعت إلى قومك sai annabi ya shimfiɗa mata zauna annabi ya ce bayan annabi ya sallame ta faƙala laha sai annabi ya ce mata ina hababtu in kina so a ɗan da indi muku da madan ki zauna mana da mu a nan madina ki zo ki zauna ƴar uwata za ki zauna cikin karamci mahabbabatan da so au mata a ciki ko kina so ne na je da da- ke daɗi wadda za ta ila kawai miki ki koma can mutanen ki na kabilan sa'adiyawa ya kike so annabi ya ce in kina son ki zauna kin samu guri ni yar warke ce da ita da annabi sun sha nono daya eh annabi ya tsotsi na dama ita ta tsotsi na hagu to annabi yake ce mata yar wata in kina so kin zo gida nan ma gida ne ki zo mu zauna mana in girmama ki na karrama ki na nuna miki so ki zauna kusa da ki zo ki zauna a gaban annabi Muhammadu ko kuma kina so ne a dan jiyar da ke daɗi ki koma gida bari mu jira amsa Mm, me take cewa فاقتارت قومها فمتعها ta ce har kulla zan koma gida Allah sarki bai bi bai bi maganar da Hausa suka faɗa ba kai baka ji bawai ya ce na ji daɗi na ji daɗi ne gari ba na saba ba na ji daɗi ne gari ba na saba ba ai mu ne annabi ya ce haka ai ko da babana na bari kurin wallahi sai dai na zaɓi annabi ya ce ka zauna wai za a koma gida shi kenan ganin kai ko saboda sun dade da annabin ne a can garin su ta ce ya rasulullahi ita gida za ta koma sai ta kawo mana maganar da wasa suke cewa sabo sirken wawa in ba haka ba kana gaban annabi wai har ka ce ka koma gida sai kenan ta zaba ta ce ya rasulullahi ta za ta koma gida haka ta ce za ta koma can gida shi kenan annabi ya je da ita daɗi mana ya baranta mata rai shi kenan kuma sai ta koma garin su Mm.
وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام kaji an samu ruwaya daga ta zaɓi mutanen da ta koma gurin mutanen da aka je da ya ta daɗi wa ƙala dufailu sai dufailu ya ce mana ra'aitin nabi sallallahu alaihi wa sallam na ga annabi tsira da amincin Allah wa ana gulam lokacin ina yaro Mm.
إذ أقبلت امرأة حتى دنن منه فبسد لها رداءه فجلست عليه iz yayin da na ga annabi yana yaro iz aka balat imradun wata mace ta zo hata da naminu sai da matar ta zauna kusa da wannan annabi namu tana zama fa basa da lahari dawo annabi ya shimfiɗa mata mayafinsa takariman laha dan ya karrama ta fajalasat alaihi sai matan ta hau mayafin annabi ta ma- matar ta zauna wannan mayafi na annabi Mhm.
فقلت من Hazai ya هذه da wannan kowace mace ce wanda har take zama a bargon annabi قالوا أمه التي أرضعته haka ji halimatu sadiya ce ai ita ce wadda ta ba annabi nono ya sha halima ce yar kabilar sadiya annabi yana ganin da ya shimfiɗa mata bargo ta hau ta zauna haka ce ai wannan matar kuke tambaya halimatu sadiya ai ita ce mm.
نعم وعن عمرو بن السائب labari ya zo daga amru dan sa'ibi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان جالساً جالسا يوما فأقبل أبوه من الرباء to wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kana jalisi yau wata rana annabi yana zaune fa gabala abuhu min al-gira sai mijin halimatu sa'diya yazo sunan zaharis dan abdul uzza wa gudile amma dai malamai suna sabani a sunan nasa Mhm.
فورى له بعد ثوبه فقعد عليه sai annabi ya shimfida masa shahin rigansa sai ya hau kai ya zauna Mhm.
ثم أقبلت أمه فورى لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست to عليه kuma sai halimatu sa'diyan ta zo matar wannan mutumin saboda Allah ya shakwa so biyu sai annabi ya shimfiɗa mata gefen ɗaya rigan nasa mayafin nasa fajala sale ita ma ta zauna Mm.
ثم أقبل أخوه من الرباء sai ɗan uwansa wanda suka sha nono ɗaya sunansa Abdullahi ɗan Haris shi ma ya zo da ya zo annabi ya kai فقام صلى الله عليه وسلم وأجلسه بين sai يديه annabi ya yi ya sauka kan mayafin shi sai ɗan uwan nasa ya sa a ɗake ya zauna shi annabi yana ƙasa Mm.
وكان يبعثه إلى سويب مولاة أبي لهب مرضعته بصلة وكسوة sau da yawa annabi yana aika suwai ba maula balariyar abi lahabin dan ita ma ta ba annabi nono annabi ya sha to annabi sau da yawa yana aika mata silatin wato abinci wake zotin da tubabi ta annabi ya ce a kai wa suwai ba ita ma ta bani nono na sha Mm.
فلما ماتت فعل من بقي من قرابتها to lokacin da suwai ba al'asulan ya suwai ban ta rasu sai annabi ya ce ba ragowar yan uwan suwai ban ne a dangin suwai ba ba wanda ya ragu ya aka ce فقيل لا Annabi أحد ya Rasulullah ai suwai ba ba ta da dangi dangin suwai ba ya kare haka aka ce da da ragowa da annabi na'am وفي حديث خديجة رضي الله عنها أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أبشر فوالله لا يحزنك الله أبدا a wannan hadisin na Khadija anna qala tana cewa ya rasulullahi ina ma albihir fa wallahi na rambe da Allah la yuzinuka Allah Allah ba zai kunyatar da kai ba fa ba zai bata ma har abada fa إنك لتسيل الرحم وتحمل الكلا in daga cewa kai la tazilin rahiba kana sadar da zamancin annabin Allah wata milil kalla kana daukan nauyin al'umma shine daukan nauyi mhm.
وتكسب المعدوم وتقرن ريفا kuma kana ururi ga wanda ba shi da yi ka dau abu ka bashi wata garin fa kuma kana gara ga baki mhm.
وتعين على نوائب الحق kana taimakekeniya kan wahalhalu na gaskiya mhm.
الفصل التاسع sai عشر fasali na goma ya tara daidai تواضعه صلى الله الله عليه عليه وسلم
za ku ji bayanan tawari'u na wannan annabin namu mu kuma dole ne mu nuna masa tawari'u ga annabi Muhammadu shugaba Allah ya saka da alkhairi Mm.
وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم على علو منصبه ورفعة رتبته to wa ma tawari'u amma kaga tawari'u na wannan annabi namu ala ulu mansibihi da daukakan darajar da Allah ya wa wannan annabi namu wa ribati da daukakan wa sabat rutubati na matsayinsa Mm.
وكان أشد الناس تواضعا annabi ya fi kowa tsananin tawari'u duk yadda kake da tawari'u annabi ya fi ka Mm.
وأقلهم كبرا kuma annabi ya bi kowa karanci wajen girman kai annabi ba shi da ma girman kai asali ma ba shi da shi Mm.
وحسبك أنه خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا wa zubuga ya ishe ka ai annahu kuyira an ba wa annabi zabi baina an yakuna nabiyan dan ya zama aka ce annabi kana so ne ka zama annabi malikan sarki sulɗanan aw nabiyan abdan ko ka zama annabi bawa wanne kake so ka zama annabi ne sarki ko annabi ne bawan Allah Mm.
فاختار أن يكون نبيا عبدا Annabi ya ce, a'a a banna dai na zama annabi kuma bawan Allah ba annabi sarki ba annabi bawan Allah to tawari'u ne Mm.
فقال له جبريل عند ذلك فإن الله قد أداك بما توارعت له أنك سيد ولد آدم يوم to القيامة a wannan yayin ne da ya zaɓi cewa zama bawa sai fa qala lahu jibr israfilu sai malaika israfilu ya ce inda zalika a wannan yayi fa inna la qad adaka Allah ya baka bima tawara'ata lahu dalilin tawariyan da kai annaka sayyid walad adam kai ne shugaban yayan annabi adam ranar gobe kiyama to kaga he kowace daraja Allah baya ba bawa sai mai tawari'u shi yasa ku dinga yin tawari'u fa inna tawari'u min qisalil mutaqi tawari'u ɗabi'a ne na mai tsoron Allah amma ba mai kuɗi ko mai sarki ba wayannan karka maka tawari'u dan abin da Allah ya ba su tawari'u kai wa musulmi dan uwanka almajiri ne mai karamin kuɗi ne kai tawari'u amma wani ja'iri wani mara tsoron Allah ba wani tawari'u da zaka masa in ga masa tawari'u gani yake kaman ka yarda da wannan mummunan halin nasa ne ina fata kun fahimta amma da yayi kun gani daga gare mu ko ba ku gani ba a bayyane ai a to da abin da muke faɗa hakan muke yi babu wani kuna zaune muna karatu a mak- makara- masallaci sai ga gwamna ya zo nan duk cikin wanda nan an zuro mana bindigogi yana zuwa na ta ku ce maza sai gida ya sallah mana أول من تنشق الأرض عنه وأول شافع shi annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu man tanshabu anhu al-ardi shine wanda kasa zai fara tsagewa annabi ya bayyana wa wali shafi'in shine wanda za a bai shafa'atul kubra mhm حدثنا أبو الوليد بن الأواد الفقيه رحمه الله بقراءته عليه في منزله بغردبة سنة سبع وخمسمائة قال حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر حدثنا ابن عبد المؤمن حدثنا ابن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن مسأل عن أبي الأنبس عن أبي الأدبس عن مزروق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على أثار فقلنا له
wanda ya mana hadisi malai yake ba mu labarin ya haddasana babban malami ne ya mana hadisi sunansa wato malaman hadisi suna kiransa da abu walidu bin awadi dan awadi rahimahullahu Allah ya ji kansa ya masa rahama bi qira'ati alai da karatun da ya karantar da mu fi manzilihi a gidansa na birnin Kurdaba wani gari ne a yammacin Afirka sanata saba wa kamsa ne da hijira yana 507 qala ya haddathana abu ali lahafizi ana nufin gassani ke ne abu ali lahafi haddathana abu umara duk lokacin da aka ce abu umara yusufa ne dan abdullahi dan abdulbarri dan asimi annumairi mutumin birnin kurdaba shi yake ne bi haddathana abdul mumin yace ibnu abdul mumin dan abdul mumin ya mana hadisi sunansa muhammad dan abdullahi dan muhammad dan abdul mumin haka malaman hadisi suke kiransa haddathana ibnu dasa dan dasa ya mana hadisi haddathana abu dauda sahibu sunani haddathana abubakar bin abi shayba abubakar dan abu shayba ya mana hadisi haddathana abdullahi ibn numairi abdullahi dan numairi ya mana hadisi an mis'ari ya ji daga mis'arin an abi ambas an abi adabasa yace an abi marzuki an abi galib ya ji daga aba galibi an abi amamatul bahili قال yace karaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ne ya fito gunmu muta waƙiyan alal asa annabi yana dogara da sanda ya maka yi faƙum ana faƙum na lahu ai ba kuma na lahu ganin annabi kowa ya miƙe kowa ya miƙe ya tsaya baya annabi ya ce faƙala la taqumu kama taqumu al'ajimu yu'azzimu ba'dukum bara
annabi ya ce la taqumu saboda tawari ya ce kar ku tahi mana kama ya kuma al'ajima kama yadda gwarawa suke yi yahudawa da nasara yu azima bara hun bara shahi sai ta yana girmama shahi annabi ya ce kwarkuyi wannan babi ne na tawari'u wa qala inna ma ana abdun aqulu kama yaqulu al-abdu wa ajlisu kama yajlisu al-abdu kala annabi ya faɗa saboda tawari'u duk maganar da ka faɗa ka ce saboda tawari'u ke ce inna ma ana abdu annabi ya ce ni abdullahi bawan Allah ne akulu ina ce kama ya akulul abdu kamar yadda bawa yake ci a gaban sayyidansa wa ajlis ina zama kama ya jilis abdu kamar yadda bawa yake zama wa kana sallallahu alaihi wa sallama yarkabu al-himara wa yurdifu kalfahu wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah saboda tawari wani annabi yarkawul himara annabi yana hawa jaki wayar diba kalabahu idan jakin naka ne idan nasa ne sai annabi ya goye ka a bayansa wa ya'udul masakin kuma annabi yana zuwa yana gaida miskinai marasa lafiya wa yajalisul fuqara annabi yana zama da almajirai talakawa masu karamin karfi annabi yana zama da su wa yajibu da'watal abdi annabi yana kira yana amsa kiran bawa kamar yadda jiya muka gaya muku wa yajlisu baina ashabihi muqtalidan bihim haythu man taha bihi almajlisu jalasa wani jilisa annabi yana zama baina sahabi in gaba tsakanin sahabban sa yana tsaki a zaune mugdalilan bihin yana cuɗanya da su haythu ma in taha bihi almajlis duk inda ya ga gurin ya tsaya ijjalasa nan zai zauna ba a ce da annabi abu da ya shiga kamar zaman da naku ya tarar da can sai ya zauna eh din da ya tarar annabi zai zauna idan kuma nan ne gurin zaman sa ka san nan za ku kallo shi annabi kuma yana kallon gabar to in ya zauna a can kuma sai a yi haka kuma kuma sai a juya gurin haka ake in kuma nan ya zauna kuma sai a yi yiwu sai a juya inda yake inda ya tarar nan zai zauna ba a sai a bude masa ya shiga don mai halin annabi sai ya gyara irin wannan kar ka ga an yi taro ko na abu a bude zan shiga zuciyar ce girman kai sai an san shi sai an buɗa ma a buɗa malam wane ne zai zo ba daraja ma fa daraja ma babu daraja Allah ne zai ma amma kai zaka ba kanka ai ka nuna kai ba kowa bane sai Allah ya daga darajar ka mala'iku guda biyu ne duk mutumin duniya yana da sasari biyu sai sasarin mala'ikun sama sun kama sai sasarin na ƙasa sun kama in kana kai wani ne ana janka ana janka sai ka zama ba kowa ba amma idan kana kai ba kowa ba kana ɓoye kanka to ana daga kuma duk duniya ma sai an san ka so da haka annabi ga halansa nan mu kuma da muke tare da shi mu yi koyi da annabi muhammadu
وفي حديث عمر عنه صلى الله عليه وسلم لا تدروني كما أدرت النصارى ابن مريم to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari kamar yadda ya zo a hadisi na wannan sahabi ibn a wannan hadisi a- na ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam ta darubi annabi yace ku daina yabo na kuna fice gona da iri Mm, kama adarajin kamar yadda mutanen an- nasara suka fice gona da iri ayaban da suke wa annabi isa har suka kai ga inda bai dace ba Mhm.
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله
inna ma ana abdun annabi ya ce ni bawa ne faƙulu duk abin da za ku yaba annabi abdullahi wa rasuluhu iya nan za ku tsaya in kun ce muhammadin ku ce rasulullahi to haka za ku faɗa ko kuma ka ce abdullahi wa rasulihi abdullahi wa rasulihi ko zikiri za ka yi ko yabo za ka yi karka fice nan bawan Allah manzan Allah bawan Allah manzan Allah iya wannan kai wa annabi ka kai makura a yabo amma ka daina kirkiran wani yabo wanda har za ka hana annabi da Allah to kuma ya zama shirka kurin bawan Allah manzan Allah manzan Allah bawan Allah bawan Allah manzan Allah ya isa eh Allah za ka ce la ilaha illallah to sai ka ce muhammadur rasulullah ko muhammadan abdullahi ashhadu an la ilaha illallah ka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk wanda ya kirkiri wani abu ya faɗa bayan wannan to nan gaba kuma ya zama barna eh ka daina biya irin masu waƙe-waƙen nan na zamani a garin waƙen har ana faɗan abin da ya kai matsayin shirka ba iya gane shi kurin yaban annabi dai daga nan ya tsaya bawan Allah manzon Allah abin da yake so da za a yi Isra'i da mai da shi ma gace subhanallazi azra bi abdihi ko kuma gace abdan nan amna alaihi eh ka gani bawan Allah ne wanda Allah ya masa ni'ima bawan Allah manzon Allah annabi yake kar ku fice haka mm.
وأن أنس رضي الله عنهم Mm.
أن امرأة كان في عقلها شيء جاءته فقالت إن لي إليك حاجة labari ya zo daga ana ruwayan in kun duba muslim ya kawo ruwayan anna imra'atin wata mace ce sunanta ummu zafar wani kaulin an ce dan ita take wa khadija ma kilo kana biya gali ya shi a hankalin nata akwai dan wani abu ja'at ta zo gurin annabi ja'at ta zo gurin annabi fa qala tace inna li ilayka hajatun ni bana da wata bukata a gunka ya annabi yace da ita قال اجلسي يا أم فلان في أي درج في أي درج المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك annabi ya jado tun da ya zama haka annabi kala ya ce ijlisi ya ummu fulani ki je ki zauna ke wanci fi ayyi turkin a kowane hanya na madina shi da ki so ki je ki zauna ajalisi ne ki zan je gunki hata a gari ni da kaina zan je gunki kuma ki gaya min da abin da kike bukata insha Allah haka annabi ya gaya mata saboda ka san yi mai tabin mai dan wani ba hankali in ya zo gurin mutane in ba koma a gefe zai kamar zagin sa yake kuke ji shaga na taban hankali yake yi in dai da taban hankalin in ka zo gun mutanen da sai ka ga yana ta magana yana cewa duk kuna zagina kuna zagina to hankalin ne haka eh ku kuna ganin sa ba hankali to shi kuma haka yake ganin ku ba hankali to kuma in a cikin jama'an ne an sa mata ido din ba zai yi ba to amma tunda ta kuma gefe to annabi ya ce ki je din da kike so ki zauna zan je in same ki kuma duk abin da kike bukata za a faɗe za a saurare ki to kaga tawali'u ne nan na wannan annabi namu Mhm.
قال فجلس فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها to fajala sai ta zauna fajala sa nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha annabi ya je gunta hata baragat min hajati ya duk bukatan da ta ga annabi annabi duk abin da take so ya dauka ya bata قال أنس رضي الله عنه annabi yana faɗa ruwawan Abu Dauda da ruwayan da Imam Baihaqi suka rawaito كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار gaji kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya rakaba limar yana hawa jaki wai ba tare da sirdi ba wai jibun ويجيب دعوة العبد annabi yana amsa kiran bawa ko bawa ne shi ya dina ya kira annabi annabi ba ta- mai tawari'u ne sai annabi ya amsa wannan kiran wa kana يوم بني قريظة على حمار مقدوم بحول من ليف عليه إكاب kaji a ranar da zaka yi yakin bani quraiza to ragibin annabi yana mahayi alahi marin makadubin ga jakin da an masa ragama min hablu libin daga igiya talafa talafan dibino alai iqamin tare da yana da fangali fa qala qala نعم قال وكان يدعى إلى قبض الشعير والإحالة الساخنة فيجيب ne to kaji qala yana cewa anas sau da yawa za a kira annabi zuwa ga gurasa na sha'ir dasa wal ihala da miya haka sakina mai dan miyan mai dan wari-wari haka dai ba mai kyau ba fai ji ba amma kowanne haka kira annaba zai amsa kama a wannan lokacin nama ne a kira wani babban malami a ce ga to miyan kuka to su kuma haka yake a wancan zamanin nasu Mm.
قال وحج صلى الله عليه وسلم على رحل رس Mm, Kala ya ce an ya ji annabi ya yi aikin haji saboda tawari a laralin da akan sirbi rasin tsohon sirbi wa alaihi وعليه قذيفة ما تساوي أربعة دراهم amma katifan da aka daura akan sirdin ai ko dirhami hudu ba zai kai ba Mm.
فقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة sai annabi ya addu'a ma haza kullu yace Allahumma ya ubangiji ajalu Allah ka sanya ya hajjin wannan aikin hajjin namu aikin haji ne karbabe la riya bi babu riya cikin sa duk da haka yana cewa ba riya cikin sa wala samatun babu jiyarwa Mhm.
هذا وقد فتحت عليه الأرض kuma ka duba ne dukkanin duniya an yi wa annabi buɗe ko ina da ko ina وهدى في حجه ذلك مئة بدنة a wannan aikin hajjin ma raƙumi ɗari ya bara hadiya raƙumi ɗari annabi yanka ya bara hadiya Mhm.
ولما فتحت عليه مكة ودخلها بجيوش المسلمين دعا دعا على رحله رأسه to wannan ma yayin da hujjat alaihi maka yayin da aka masa buɗin maka wada kalaha annabi yayi ga bijiyihil muslimina da sojojin musulmai a wannan sojojin wajen mutum dubu goma sha tsada annabi yana sun koyar da kansa ƙasa ala rahali akan wannan sirdan na dokin sirasu hata kada فكاد يمسك ديمته تواضعا لله تعالى ai sai da ya zama kamar sirdan ma zai taba gohin annabi saboda sun kuyawa da ya saboda tawari'u ga Allah kuma a lokacin rana ne ma na nuna alfahari a lokacin kuma yi annabi yake kankar da kansa Mhm.
ومن توالئه صلى الله عليه وسلم
yana daga tawari'un wannan annabi namu me yake cewa قوله لا تبردلوني على يونس بن متى ku daina bibita ni akan annabi Yunus dan mata saboda tawari'un annabi wa qala mhm.
ولا تفردلوا بين الأنبياء
annabi ya ce ku daina nuna fifiko tsakanin annaba fifikon da har zai rage wani daraja haka za ka faɗa Mhm.
ولا تخيروني على موسى
annabi ya ce ku daina bibita ni akan annabi Musa Mhm.
ونحن أحق بشك من إبراهيم to annabi ya faɗa haka ne domin ko da kana ga annabi Ibrahim din yayi wani abu to tunda annabi ya faɗa ya dauke masa ai ma abin da yin ba komai bane Mm.
ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لعجبت الداعي
annabi ya ce da kai, da ma nayi zaman da annabi Yusuf ya zauna a kurkuku da nayi wannan zaman kaga da nayi addu'a ai da Allah ya amsa mun ko haka annabi ya faɗa saboda tawari'u Mm.
وقال للذي قال له يا خير البرية ذاك إبراهيم biyam wa qala sai annabi ya faɗa lil ladhi qala lahum ga wanda yace da ya kairal bariya sai annabi yace mafi alkhairin talakai zaka ibrahim annabi ibrahim shi ya kamata a biya haka ba ni ba Mm.
وسيأتي الكلام على هذه الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى
da sannu isa dil kalam za mu zo muku da magana ala hadhihi hadisi ga wayannan hadisi ba da haza bayan wannan ma in Allah ya da za a kawo muku wasu ƙarin bayani Mhm.
وعن عائشة والحسن وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم في صفته صلى الله عليه وسلم
labari ya zo daga ummi Aisha da malam Hassan Basri da Aba Sa'id al-Khudri da wani wayannan malama za ku ji bayanin sifofin da suka faɗa ga wannan annabi namu Mhm.
وبعضهم يزيد على بعض amma wasan sukan yi ƙari akan wani sifofin نعم كان في بيته في مهنة أهله Ali duk wuraren gidan za annabin kaje da kansa yake yi in kayan sai da datti annabi shi yake wankewa bare ma baya dattin kuma sharan gidansa ma annabi shi yake yi da kansa in rigan sai ya tsage shi yake dinkewa da allura eh kar kowane rigan kai dinke da kai wace la ka tsaya kana dinke kayan tawayi yi mana kar ka ce ni ba zan sa riga mai face ba a dai ka dan dinka dai ka gyara ka zun ka da tawari amma a gidanka komai sai mata kai baka komai baka koyi ne da annabi ai wani wahalan sai a musu kake in wance tana wannan kai ma sai kai wannan in suna yara kuma kai sai ka zo ka gyara wannan ka gyara nan ka dau tsintsiya kai ma ko taute ne ka dinga kashewa ko ko taute ne yawwa ko taute ne kana kaiwa ka dan gwadawa amma ko wani aiki sai mata a dinga koyi da wannan annabi namu ga yanda halayyarsa suke nan fa inna tawayu min kisalil muttaqi Mm.
يفلي ثوبه kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in zai ajiye rigan sai yake linkewa baya jefa da riga ya ce a linke mu a baya yi da kansa za a ga yana linkewa ya sa hannun haka ya sa ya linke kuma sai aji shi ka san riga hutawa yake duk lokacin da ka cire ka lafiya yi ma yana son hutu baya jin daɗi yayi Mm, baya jin daɗi amma duk lokacin da ka linke ka ajiye to daɗi yake ji lokacin da ka ɗauka ka sa kuma ya huta sai ya ji daɗi amma rigan ka lafiya yi kama abu ne mai rai ka lafiya a tsaye kamar kai ne a tsaye haka yake ji shi ma rigan eh ba da yayi za ku yi ku linke ku linke ku adana shi ko lokacin da za ku sa ku ɗauka ku sa shi annabi da kansa yake linkewa ba ma mata ne suke linke masa ba mm.
ويحلب شاته kuma sau da yawa za a ga inda akwai a gidansa yake taƙan nonon za a ga ya sa ƙafa yadda makiyaya suke haka yana taƙa in ka zo ka ga annabi da kansa yake taƙan nonon akuyansa baya cewa taƙan mu saboda tawari'u mm.
ويرقع ثوبه kuma yi da kansa yake ɗinke rigansa in ya tsage sai ya ce a kamun allura a kamun zare sai a kawo zare da allura da hannunsa mai daraja yake ɗinke rigansa ويخسف نعله Alahu idan hancin takalminsa ya tsinke yi da kansa yake neman kaban dibino ya tubka ya tubka ya sa ya ɗaure haka annabi yake ba kaman kai bane takalminka yana tsinke ga ja bai a baiwa mai walada ya je ya je walada ya ma a shi da kansa zai gyara kayan ka tun takalman ka ya tsinke kai ma ka zo gindin wuta ka sa wuka kana gumi kana yi dan koyi da annabin mu ko rana ɗaya dai ka gwada eh haka annabin mu yake yi Mm.
ويقدم نفسه kuma da kansa yake wa kansa hidima duk wani abu da ya kamata na hidima to yi da kansa zai wa kansa Mm.
ويقم البيت kuma da kansa yake share daki ya share gida za ga wani yayin yana sharar daki yana sharan gida annabi za ga yana shara ya dau tsintsiya inda kowa zai sunkuya ya sunkuya ya yi shara haka dai annabin mu yake yi Mm.
ويعقل البئير idan da kuma ya zo daga kiwo annabi za a ga ya sunkuya ya ga karkai yana sa da baibayi eh shi zai sa raƙumi da baibayi da kansa ana irin kiran nan haka ana kira ai sai ga ya miƙa kafa guda ɗaya kuma sai annabi ya sa ya sa da baibayi haka annabi yake yi Mm.
نعم ويعرف نارحه kuma in ya ɗaure akuyan a gida to za ga ya ɗauki budu ko harawa da kansa eh in ya yaro ya ɗaure sai gani ya zo ya jefa musu wai ba kai ne zaka jefa da ƙomin ba nariya ko irin wannan harawan nan kai guda nawa zai ɗauka aje ya zai jefa kuma ya baza musu kai mun gode wa Allah duk mun yi mu mun yi Allah ya taimake mu eh raƙon ma mun saba mun ɗaure mun yi shanu ko da ma mun saba tunda annabin ne na alhamdulillah mun yi sharan harawan ko mun yi sharan budin Mm, dan ni kadai na share harawa ya fi kai ɗari to kaga Allah ne ya so ne da rahama a tun kafin ma ai haka ni dama da abin da Allah yake nufi sharan harawa shi ne aiki na ne ta yara kuma budu ko dama duk garin nan ba wanda ya fi ni duk garin nan ba wanda ya fi ni sharan budu babu karabu da su sun sani kuma na sani eh ni kadai nan zai share in kaga budu a tare a yamma da gari ba sai ka tambaya ba nan yamma da gari daidai inda madi yayi gina in kaga budu mai yawa nawa ne ka tambayi kowa in na fara jibga budu bayan na tara kaman kai ɗari ko sama ma ɗora zan yi dam kamar yanzu damina ya zo sai in je in buɗe rumbu na danna budu bayan na danna na sa a soro na rufe mutane ya nuna suna cin ɗanyen ciya ni na busheshe sai mun je kaka in na dawo daga noma kamar yanzu busheshen ciyawa zan fitar shi yasa za ka ga jikin shanu na yana kyalle eh kara kuma an kaga mai yawa a nan dai a nan yamma da gari in kaga kara ya kusan kai dubu nawa ne ni ne na fi kowa tara kara na fi kowa tara budu kuma in ka ga harawa tambayi ba baka ji in ka ga harawa kamar kusan kai ɗari uku a tare babban taro a nan garin karka tambaya na wani in ka zo maka da Allah ya dora mu wannan layi muka sai da iyayenmu suna kiwon shanu aka sa mu kiwo ai Allah ne ya taimake mu Allah mun gode maka Mm.
wa ya'kulu ma'al kadimi kuma annabi yana ci da hadaminsa hadamai masu masa hidima saboda tawari'u da hadimi annabi yake cin abinci Mm.
wa ya'jilu ma'aha kuma annabin fula ne ko kulli ne da hiza a dama eh sai ya dama ya dama ya dama a ci tare da shi. haka annabin mu yake yi sallallahu alaihi wasallam wa yahmilu bira'atahu min as-suqi kuma annabi da kansa zai dauje kansa ya je kasuwa in ya ce ne da kansa zai rike in na sabai sun ce a ya ce a mai kayan ya rike rike kayan shi ma wani dan mun yi duk ran alamun lokacin da nake zaune a gudu haka nake yi in dai alamun ya da yamma to ina da azumi to sai in fita kasuwa wanda suke tare da ni na almajirai na sai su raka ni mu je kasuwa kayan ka nawa ne malam kyauta in ce a ba zan siya ba in kyauta ne ba na so ka faɗa in na siya sai in baka riba Allah ya ji kan man sale mai lemo sai in je in sai lemo in sai ayaba in sai kankana duk abin da ya kamata zan je kasuwan gurin sai an ka bani kyauta bana in na siya yi kenan kayan da yawa sai mu daura a bayro in kaɗan ne kuma a rike sai mu dawo wata ran kuma ni ma ne rike da kaina mu dawo to haka ake yi annabi da kansa zai je kasuwa ya sai kaya kuma ya rike jakansa da kansa wai ba sabon ba sa nan ba suna nan zai rike zai rike to duk lokacin da muka je da ko kasuwa na yace fa ne kaga na rike karka ce zaka karba in dai kana koyi da sunna to sai mu nuna ma in dai ba manta kai ba kai bar ni ni ma na rike ko buhun aya ne na samu dai ko gyaɗa ne mai- mai bargo to kaga nan ga mun siya kai ma ka sani ka kyale ni eh ka kyale annabi haka yake dan mu yi koyi da annabi eh da wanda za su raka nan da wanda zai tukan duk kowa yana gurin kowa ya ji ba wani bakon magana in kuma ka karba to ka ji ka a karatu eh ka ji ka a cikin karatu mu je mm.
wa an anas radiyallahu anhu labari ya zo daga anu yana cewa إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم
in kana ya kasance in ji ana yana cewa ummatin bayi min imayil al daga bayin mutanen madina litakuzu sai kaga baiwa ma ta zo ta rike hannun annabi sai aka yi فتندلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها
annabi yawa ya an rike hannunsa to ya haka ya ja rasulullah ina da wani bukata zo ka je ce to yanda ka za a kuya kare annabi haka zai bi ka inda kike so mu je da ka rike shi annabi zan sa ake eh to mu je sai a rike hannun annabi inda ake so a jahi nan za a jahi saboda daɗin shugabanci ba irin shugabanci ne na sauran mutane ba kana mutum kana yana shugabancin ka kuna koransa kun zo kun taru kun ce yi ne shugaba amma ya zama muku dodo in kun gani sai gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sayyidul qawmi huwa kadimuhum shugaban mutane shi ai yau ka zama gwamna ko ka zama wani minista ko ka zama wani mai daraja talakan kan yazo yace zo ga abin da nake so sai ka ja shi ka bi shi aje ayi maza amma a zaɓi mutane kuma ana tsoron su kuma ganin su ma ya zama aiki jama'ar annabi muhammadu yi a dinga gyara hali duk mutumin da ya zama ya zaɓe ka yana da haƙƙi a kanka duk wanda ya shugabanci mutum hamsin fa da an zai tashi in kaga an sun ce an nan sai dai adalci to saboda haka ya kamata in ka zama shugaban mutane ka zama mai sauƙin kai ko ta wanda fanni in malami ne ma ka ce kai ne halifa to ka zama mai sauƙin kai in malami ne da almajiranka ka zama mai saukin kai in ko wani arziki Allah ya baka ka shugabanci mutanenka da abin Allah ya baka ka zama mai saukin kai dan mulki ne ma ka zama mai saukin kai in ilimi ne ma ka daina jijji da kanka ka zama mai saukin kai haka dai annabi yake yi baiwa ma ta rike hannunsa inda take so za ta ja annabi inda wani abu ne za a nema mata ko wani abu za a bata annabi sai ya bata kun ga dai tawari'un wannan annabi namu Mm.
ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة eh kaji wanda gana Allah ya rajulun wani mutum ne bai taba ganin annabi ba to barakuwa farkon gani ya zo gurin annabi ai da ya kalla annabi bai taba gani ba fa sabu min haibati kurin sai ya fara makyarta ta ga kyar kyar kyar kyar bikin ya kama tsama sai annabi ya ce da shi فقال له هون عليك فإني لست بملك annabi ya ce kai yaya haka ka sauwaka kanka mana ni fa ba sarki ne azzalimi ba fa ka sauwaka wa kanka Mm.
نعم إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد ai mu ma talakawa ne inna ma na ni imra imratan anan ballar din aka haife ni fa ta akulu kadida a gidan ma ana cin zargi ma in ka ja na cin zargi ai sai ka karamin guri ba sabon nama fure ba bushushen nama ma na jiga a gidan ma na ci ni ma ba wani abu- ba ba ba sarake bane dai sannan mutumin ya dawo hankalinsa mhm.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم
Aba Huraira ya ce, mu ne muka yi ga kasuwa da wannan annabi namu. Ruwawan Imam Tabarani fil Awsadi da isnadin da yazo duk da ma hadisin yana da rauni. mhm.
فاشترى سراويلا وقال للوزان زن وأرجه Eh, wa wa qala ana zuwa bai da ran sarawila annabi ya sai wando. Da ya sai wando to ka san an sai wandan. Su yanayin kuɗin nasu ba wai kamar mu ne zamu biya kuɗi ba akwai sikeli. Nauyi ake dubawa na dirhami ko kuma nauyi na dinari. to yi kudin ake dauka a bayar in ka auna sai ka zuba kudin a sikelin akwai kudin wandan nauyin ya kai mita kaza to nan zuba in yayi yawa sai a dinga ragewa sai a dinga ragewa sai a dinga ragewa to in sikelin ya zo daidai sai sai a bar kudin to amma annabi ya ce in ka dan auna din misali zan mu kamar maleji haka ne sai a kaddara kamar daga sha biyu haka malejin ya kai goma to annabi ya ce ka dan kara ya dan kara mana in ka auna din ma ka dan kara ko kwandala daya ya dan rinjayar saboda in ya tsaya daidai kar ya zama bai ci wani abu ba ya ce ka dan auna idan ya auna din kaga ya bada balan ya ce ka dan dora da kwandala daya ko biyu ne dan yi balan su kasa haka annabi ya masa shine shine ya gaya masa ya ce ka auna kuma ka dan rinjayar fa Mm.
وذكر القصة har izuwa ƙarshen labarin قال فوسب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها
to yi mutumin da ya ga wannan ba taba samun wanda ya masa haka ba ya za a yi mutane na zo awo ma cewa suke kai kar ya fice fa kar ya fice ba yi ko yana cewa dan kara ya fice din ya ce kai wannan mutumin ba mutumin wasa ba ne sai ta yi zai haka zai tsotsa hannun annabi to da haka shine kuma fajar zaba yadda annabi ya bincike hannunsa saboda tawarihi ma Mhm.
وقال هذا تفعله لا أعجب بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم sai annabi ya ce wa kala haza wannan tsoron hannun tab'alu la ajim mutanen farisa ne gwarawa ne suke yi bi mulukiya ga sarakunan su walan ta bi malakin ne ai ba sarki bane inna ma ana rajulun minku ai ni ma mutum ne daga cikin ku Mhm.
ثم أخذ السراويل to kuma sai annabi ya karbi wandan nan tunda ya siya sai ya karbi wandan فذهبت لأحمله to yi mai ruwayan ya gaya mana daga nan sai yake so shi abu hurera wai zai daukar wa annabi tunda annabi ya sai wandan abu hurera sai tafi bari ya rike wa annabi muhammadu to ya aka yi فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله annabi da abu huraira ka bari ne kaya iya kamata ya dau kayansa annabi ya rike wandansa da kansa ya ji aka rike min ka kyale min to zo da haka kuda koyi mun sai kaya kar ka zo da gudu za ka karba daga an zo sai a ce a sahibai shehu ai a hako an yi hamilu shai a huyi ya dace ya karɓi kayansa kuma masu tawari'u fa kar ka sai abu ina wane ya je ya ɗaukan min na bari a guri kaza ka ji kai wani shi shi- shi a nan